إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyu ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyar ga watan goma dubu biyu da ishirin da hudu muna cikin littafin fikin suna na asaidu sabit insha Allah yau za mu yi darasi na ishirin da bakwai ina ga mun kawo ƙarshen ababen da aka haramtawa mai janaba ba ya harumu adadu junub abinda aka haramta ma mai janaba ya ambaci sallah tawafi shahwala alƙur'ani karatun alƙur'ani da zama a cikin masallaci masala guda biyar ya yi magana a kansu duk da dai mun san wanda ba wani saɓani a ciki masala ta sallah ne da tawafi amma sauran duka akwai maganganu akan rishin haramata wannan ababe a wurin da ya mata guda uku wuri ne mai saɓani wanda dai kaga dai masala ta da aka yi magana akan ta shahawa alƙur'ani mun ji dai irin bayanin da ya gabata rishin wata madogara zahira akan haramtawar sai dai bayan da ya gabata na magabata rishin shi yahi amma ba maganar zargi ka kawo mutum hujja ta kaza haramu ne a shari'a rishin wannan dalili amma rishin tabawar da tsarkin shi yahi haka magana ta karatun alkur'ani mun karanta dalilai na iris imam al-bukhari na babu laihi hatta mai haila ta karanta wata aya ta alkur'ani haka ibn abbas yana ga duka ma karatun babu ne ga mai janaba in yayi dan ya ka nan ya ambata Allah a kowane lokaci da dai maganganu na magabata wanda suka yi magana kan haka na rishin wata madogara kwakwara wadda ta hana yin karatun shi ma dai kamar da kamar albani da wallah cikin sahiya don ababe yin da tsarki shi yahi kullum musan da haka nan magana zama ya ƙare ƙarshen karatunmu na ƙarshe da ya magana ta zama a masallaci an kari ba nan ma ba nasi ba ne ba ƙarar ya kawo na maganar zaman illa wasu masa'aloli na wasu sahabbai ko suna bi ta masallaci ya ce a rihe an bar wasu wanda ƙarshe ya rihe maka da ruwa da bukari ya kawo hadisin aisha rajal anha wanda musulmi ya kawo ta kawo abdullahi salama almalawa kuma yana cikin masallaci kake na an shigo da masallacin koda ba a zamana ba haka hadisi na maimuna shi ma wanda ruwa dai ingantatta wanda tana zarwa ce ta kama manzana salama manzana yakan zo ya kwanta a saman cinyarta kuma maimuna kai ya kwanta kuma ya karanta alkur'ani kuma tana kame suna kame shi muna cikin masallaci dai ba tare da hani ba tuna bane sananne dai kake da inda ya kama aka yi babu nasi zahiri da ya hana gaskiyar magana wannan shine magana da kare kan magana to yanzu ya kare wannan maganganun sai yake ce maka al-ghasal mustahabba ko nan ne wanka ko wankoki wanda suke an so a yi su ba na wajibi bane wanka wanda ba wajibi ba sai kawo daga ciki sai ke cewa ai allati yumdahu al-mukallaf ala fi'liha wa ithab wanka da ke mustahabi wanka da za a yabi al-mukallaf bawa wanda yake mana baligi za a yabe shi ala fi'liha wa yusab za a yabe ka kuma a baka lada in kai mustahabi shike ne mana wanka na mustahabi wanda ana yaban mai yi kuma ana bashi lada amma wa idza tarakaha la lawmu alai la lawmu alai wa la iqaba babu in ha kuma bai yi ba an haka ce mustahabi ne kenan babu zargi akan shi babu iqabi iqa uquba ko azaba kan shi ba zargi ba uquba shi ake da mustahabi wahiya sittatun nadhkuruha fi ma yali zai ambato wanka shidda wanda wannan wanka guda shidda a wurin shi bayanin da zai yi zai kasa layin da mustahabi ne an so da kullum magana aka ce fiqh sunna wannan sunna mutum malami zai kawo fiqh shi kan kaza ya kawo wata hujja akan wannan fikihun da ya yi so da yawa malami zai yi istidlali da wani nasi imma qur'ani akan inganci ko haka sunna ingantatta amma wasu malami su mai su bujiro mai ce a wannan ba zahirin nasi ba ne shine yayi wannan fahimta akan haka yakan yi su bashi goyon baya yakan yi sai mu'arada kan abin wannan amurka lura da nasi hatta imam bukhari zai tarjama kan masala kaza ka ruwaya amma kan karanci kamar fatar bari na fi zubin hajjar zaka an yi raddi malamai kan masala kaza da ya kawo ni ai wannan magana shi ne yanin fahimta har ma ka maka wata ruwaya shi a fi zubin hajjar cikin ko abu dawo da ko musulun za kawo wata ke cin karo da fikihun bukhari akan wannan hadisin da ya inganta amma a nan fahimta shi cikin masala ba nasi bane zahiri isa mai mu'arada duk da imam bukhari ne kina magano malami ka iya istidlali da wani nassi ya inganta amma zamanto istidlali da yi ba zahiri bane ba wani abu ne wannan fa'inta shi kan ya samu wata ruwaya daban bata saba mata cikaro da abin da ya kawo da bayanin da ya ina magana da muka bin nasoshi na malamai akan me suke magana shi da yanzu sayyid sabiq iya so ka maka wanka waɗanda suke mustabi ya miji me madogara yanzu magana da ya wanka guda shidda yace zai ka mana wanka guda shida wanda yake mustahabi ne ya wara da gusulul juma'a sai ta yi wankan juma'a mustahabi ne mai hujjar shi ya ce limaka na yawon juma'a ta yawon da ibarata da wasala saboda ranar juma'a rana ce ta haduwa don ibada da yin sallah amma shari'in bil gusul wa akaddahu mana aka shari'i ya dauka Allah ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da abin da yazo nan ya ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni na ayi wanka wannan wanka kuma wa akada ya karu wannan umarni da shi kaji ya yi umarni kuma ya karu wannan umarni amma ga sai sai Allah mustabi ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ayi wanka ya karu wannan umarni li yakuna almuslimun fi ijtima'ihim ala hasan hal dan musulmi su zamanto a wurin haɗuwarsu sun haɗu a mahi kyawun hali cikin tsabta minan na zafati wata tsayir a yin tsabta a tsarkaka shi yasa annabi umarni a yi wankan juma'a har juma'a hujja farko ya ce fa'an abi sa'id radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala wusulul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin was-siwak wa an yamassa at ma ya ƙadiru alai rahun bukhari musulmi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai wankan juma'a wajibi ne kan dukkan baligi aka yin aswaki kuma ya shahwa turare baki iya turaren da ka samu ka shahwa ka ta juma'a wannan shine wa ta farko da kawo ta wankan juma'a annabi ya umarni kuma ya ce wajibun rawa ce ta bukhari haka da muslim sai ce wani muradin bil muhtalim da yake da yace al muhtalim a ta wajiba ala kulli muhtalim ko me al muhtalim yace al baligh wanda yake ya balaga wal murad bil wujub da yace maka wajibun ta'kiduhu ta'kidu istibabihi karawa mustahabbancin ne eh karawa mustahabbancin ana so kware ai haka ya fasara shi a sayyid sabiq yace me hujja sayyid sabiq da yace mustahabbi ne an karawa ayi ne yace bi dalilin ma rawahu al-bukhari an ibn umar anna umar ibn khattab بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أسب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التعذين فلم فلم أرد فلم أزل أن أتوضأ أن توضأت قال والوضوء أيضا وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هجة asir da sabik da masu ganin mustahabi ne wai wannan hujja ce umar bin khattab kamar ruwa da imam bukhari ka ruwaya umar bin khattab bayan ma huwa qa'im fi khutbati yawm al-jumu'a yana tsaye yana huduba a ranar juma'a idza dakhala rajulun min al-muhajirin al-awwalin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum cikin muhajirai na horko cikin sabanin sallallahu alaihi wasallam sai shigo an ce usman ne ruwa ta tabbata usman affan fa nada umar umar kiraye shi ayata sai ta hazi kuma sai yanzu war haka eh war haka zaka zo juma'a qal to la inna shagaltu la ina cikin wani uzuri da yake ina cikin wani abu falam an qalbi ila hali ko gida ma bin je ba hatta sami ta'zin ko rin yanzu ana kiran sallah kenan na hada sun faso wasu kuma kasan kiran sallar su na ba ina bane guda bi ɗaya ne dama ke da kansa da kenan sai hudu ba kaga kana a zahiri na akwai gudun makara kiran sallah kurin yaji da kiran sai hudu ba kenan shi yasa kenan falam azid an an tawaddata ba abin da kada ya wallahi kura qala wudu azan kuma arwalla kadai ga makara kun ba wanka arwalla kadai murcin arwalla kadai alhali kaje murcin shi alhali wa kad alimta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl arwalla kadai kuma ka san sarri annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da yin wanka kuma ka tsaya wannan magana menene hujja qala imam shafi'i rahimahullah falamma lam yatruk usman salatu al-ghusl tunda usman bai bar sallar juma'a ba saboda rashin wanka ya zo ya samu juma'a kuma lam ya'muru umar bil khuruj al-ghusl umar bai mai umarni ba ne huta yaje wanka dalla dhalik ala annahuma qad alima أن الأمر بالغسل للاختيار kenan Umar da Usman sun san ce umarni da aka yi a yi wanka zaɓi ne ba dole ba ne aka imamun shafi yahudi ƙarƙashin wannan ruwaya mashi dai duka mashi ya ce wa dullu alasti babu gusul aidan kuma duk mai magana ta fikin hamsa a sirsa da hujjar shi kan haka nan ya ce abin da yake ƙara cewa wanka na juma'a mustahabbi ne marawa muslim an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma ata aljum'ata fastama'a wa ansat فغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزاد ثلاثة أيام رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه يكي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi arwala ya kyautata arwala man tawadda fa ahsan wudu duk wanda yayi arwala ya kyautata arwala summa atal juma'ata kuma yaje juma'a fastama'a ya shura da liman wajen huduba wa ansat ya shuru bai magana ba غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ذا غفر تامشي tsakanin wannan juma'a zuwa waccan juma'a amma wajen rasa ayyamu da ƙarin kwana uku kwana goma ƙala ƙurtubi fi taƙarar istidlal bi hadar hadis an istibab zikir wudu wa ma ma'ahu murattiban alaihi thawab al-muqtadi nasiha yadullu ala anna wudu'a kafin Imam Qurtubi ke cewa cikin tabbatar da kan hujja da wannan hadisi akan cewa shi ke kwatancewa wanka ba dole bane ba da yace aye arwalla ya kyautata arwalla ya biyo baya ya ce abin da ya biyo baya kuma ya tabbatar mai da samun lada na wannan juma'a ya ce wannan bayani da ya jero daga arwala aka fara al-muqtadi da siya yana hukumta ingancin wannan juma'a ta yi kenan akan haka ya dullu ala anna al-wudu'a kafi kenan wannan iya kawa mana hujja dalili na arwala ta isa وقال الحافظ بن حجر cikin تلخيص بير yace innahu min aqwa mastadalla bihi ala adam fardiyyat al-ghusl al-jum'a wal qawl bi istibab bina'an ala anna tark al-iqtisal la tarattabu alayhi husul ad-darar yace mai karhin abinda su masu kawo hujja rashin wajibin wanka na juma'a da cewa mustahabi ne sun gina maganan ne akan wan barin wanka ashe bai kawo wata illa dan ba a yi wanka ba an sami juma hadda lada kaza yace amma duk da haka fa in tarattaba ala tarki adhan nasi bil araq wal ra'yat al kariha wa nahwa dhalik mimma yusi kana al ghusl wajiban kenan koda ba wancan na wajibi akan eh an ka bar wanka amma idan an samu cutar da mutane بالعرق ما العرق ما زهق زهقك wanda aka kai da wani wari da kake yi kana ta wani dauda da makamantan abin da zai cutar da mutane to anan in akwai cutarwa yace wanka ya zama wajibi wa tarku muharraman kuma barin wanka zama haram ne bayan kun ko sai ta amma waqad zahaba jama'atu min al-ulama ila alqawli bi wujub al-ghusl al-jum'a amma wasu jama'a na malamai sun tahi akan wanka na juma'a wajibi ne wa in lam yahsul adha bi tarki koda babu wani cutarwa dan bi wankan ba koda bai ware mustadillin bi qawli abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومها يغسل فيه رأسه وجسده رواه البخاري ومسلم yace sun kawo hujja da hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala kulli muslim haƙi ne akan dukkan musulmi an ya katasira fi kulle saba'at ayyamin yawma haƙƙi ne ya yi wanka a duk sati ya yi wanka kwana guda ya gasilu fi ra'asahu wace sau zai wanke kanshi da sauran jikin shi wannan ruwa imam bukhari ya kawo musulun ya kawo yace wa hamalu al ahadith al waridata fi hadha al bab ala zahiriha wa raddu ma aradaha suka ɗauki duk hadisin da ya zo irin musulmi juma'a ta wajibin da ya zo wannan duk hadisin da ya zo na zaga a dukkan wani juma'a ta falika ta sir duk hadisin da ya zo akan umarni na wankan juma'a kuran suka ɗauki shi akan zahirin shi yadda ya zo wajibi ne kuran ba su ɗauki wancan tawilin ba waran duma a rada suka ture duk abin da ya bijiro ma wannan hadisi karara a zahirin shi da abin da ya bijiro mishi suka ce ba haka ba yan wa bayan haka duzu magana kan zai kawo magana biyu duk da shi mu lura yana kan bangaren horko da ya kawo masu ganin mustabi shi imam bukhari ke cewa albani na mula cikin tamamul minna da ya kawo nan mas'ala ta da sabit ta wannan bangare biyu da ya kawo maganar wa'annan yan baya albani ke cewa ulut wannan magana ta yan baya wal haqqu alladhi la yanbaghi udul anhu ita ce gaskiyar magana wadda ba damar a kauce mata li'anar ahadis dalatu alai aqwa isnadan wa asara bi dalala min hadis lati yace domin wannan hadisan suka kawo na yan cewa wajibi ne sun yi dalilin su ne ka dalili ne karara ya yi karhi wajen isnadi kuma ya yi zama karara kan zama wajibi ne yace akan dalilin masu saba ma wannan su ingantattu na na masu cewa mustahabi ne ci domin me yasa albani ke cewa wannan maganar usman ya kaza ba shi bai tuli abin da manzo Allah ya ce kaza ne babu ruwayar suka ta baya manzo Allah ce mustahabi ne babu wani aiki mace kuma hata ce hata ruwar suka wata Umar ce wannan iya ƙara ba ƙarhin ƙarhin maganar wankan juma'a wajibi ganin Umar ya mai inkari alana me yasa ashi kuma yayin magana a baya cewa mustahabi abinda ba a zargin ka dan ka bari kashi kuma Usman Umar ya zargi Usman kuma ga dalilin da Usman ya kawo kenan tsoron faucewa da juma'a a har hudu ba kina ga je gida dawo yanzu a wani dalili ne na uzurin rasa juma a wani hali ne kenan usman ya zo masallaci kuma kuma umar kar ya wadi ka san manzo Allah sai ya umarni ayi ka gani Allah ta a ce ka san manzo Allah ya umarni ayi wannan wankan sai albani ta gaskiyar magana wankan juma'a nasi qararaba wani tawili wajibi ne shi nasin zahirin nasi ce duk abin da ya san abincin musabi ne fa'inta ce babu nasi karara sarihi sahihi da ya ce maka wasabi ne usul ilmi wata wajibin ala kullu mutalima ma muna muna taji wata falakata sir duk lafazin nan umarni na umarni annabi ke umarni da gaskiya magana shi dai ya kashi la mustabi amma gaskiya magana mahi kari cewa wankan juma wajibi ne in bai bata da ruwa kunin kai wankanka in kuma kawo da ruwan ta Usman za ka manga kamar Juma'a kaga wannan zai mai dalili ne na kafka makara ya kai zuwa Allah ka sallah kurci ne kuma albarka ta taruwa da suke kawowa na man tawadda ta lafazi ya zo man sallah tawadda akwai lafazin da ya zo na ya takaita shi ne wanda ya yawan kaya alwala ne albarka ce kinan na a rage can ƙari ya zo kinan haka ciro kina dauki wannan ƙarin mata ƙazo ta hanyar gantatta to kina ƙara da wanka ne da arwala ci shi ne nasi ƙarara kuma sarihi kuma sahihi akan wanda ya ce mustabici sai al'asarar samitu ahmad su ila amina ka tasala sun ma'adas a nan ashe yake cewa yanzu nan wa waƙatu lugusul yamtad min tulu ilfajari ila salatul juma'a nan su yanzu ya gama ai an ce wanka wajibi ne kan dukkan baligi a ranar juma'a to yanzu aka ce yau juma'a da yaushe ne ake iya wannan wanka ya zamanto wanka na juma'a shi zai magana nan sa'a nan ya ce waƙatul gusul a ya ce kinan yamtar iya meke kinan iya ja tun daga tsolu alfajar kinan tun daga ketowa alfajar har yanzu a salatul juma'a kenan tun daga alfajar in ta keto an kai wanka na juma'a wankan juma'a ya yi a wurin jabbo za ka hoto aiki za ka kasuwa kai wanka da asuba bayan sallah asuba bayan alfijir kai wanka ka hoto wannan wankan ka zai ma ka sabge farilla ta wankan juma'a magana kenan ya ce wa in kana mustahab an yattasila gusul bi dhihab kuma da yake an so a yi wankan a kama hanya don ba a yi ba zuwa aka ware wari shi ne ga ainihin wankan a tahi juma kai tsaye wannan mustahabbi ne wanda shi ne malikiya suka ɗauka wajibi da za a malikiya ita salo zahab wajibi ne an kai wankan juma za ka rinci abinci kudin hira ya ɓaci a wajen malikiya ya ɓaci kudin da ka yi kai tsaye kama hanya kudin ya ce shi ya kai magana mustahabbi ne a yi a kama hanya ya yi wa'iza ahada ba'adal gusul ya kafi rudu to yakan yi mutum ya yi wanka na juma'a kuma aula ta wurare ya dasi ima wutsari ima da wani abu daban na wurar Allah to a nan ba a cewa wanka ya lalace ya kafi rudu a ruwallah ta isan maka ba sai kayi ba sai kayi wanka ba yace qal asaram sami'tu ahmad su'ila amman tasal yaji amma imam ibn Ahmad tambaya akan wanda ya wanka thumma ahada sai hadasi bayan wankan aka imam Ahmad tambaya hal yakfi wudu arwalla ta wadatar da shi bayan sake wanka ba yace na'am imam Ahmad yace wala ma'asama fihi a'la min hadisi ibn ibn abza intaha bai ji ba wata magana wadda kan wannan magana ta hadasi bayan wanka na juma'a ta ibn ta wannan ibn abza me yake cewa akwai ruwaya da imam amur ke ni ce shir ahmad ila ma rawawa bin abi sheba bi sanadin sahih an abdurrahman bin abza an abi wa lahu suba qaban nashi annahu kana yaghtasil yawm al-jum'a thumma yahdis eh thumma yuhdis fa yatawadda wa la yudu al-ghusl shi baban nashi yahya da zama matsan sahabi ne yana yin wanka ranar juma'a sun mahudus kuma ya hadasi mana hadasi ya zo fa tawadda ya alwala kuma wala azu gusa bai sake wanka kiran shi wannan sahabi ya tabbata ya yi wankan ya hadasi kuma ba tare ba da sake wanka ya ulaji ya amin shine abin da ke da shi akai Imam Ahmad shine hujja shi kan maganar kenan ba ya sake wanka ba dan an yi hadasi bayan wanka na na juma'a eh dai kurin a sake alwala wa yakhruju waqt al-ghusl bil farag min as-salah to an ce min juma'a kana dama habban hal asa kai wankan juma'a da shi ka ce kan ga juma'a da juma'a ta kai min juma'a ko ka san mutun adam da magana adam ta yi min juma'a kun ko ban juma'a ne wanka dai na sarki amma duk mai hankali ya sai masa aka ce wanka ai dan sallace dan sallace amma mutun ya tawi ne annabi ta kun yi min juma'a ko kun tara na juma'a ni kuma na yi juma'a alama ta wada ba kashin zai magana kan abin yace lokacin wanka da aka wajaba ta a yi ranar juma'a iya karewa bilfaragi mina sala an kare juma'a lokacin wanka ba kai ba kuma kai ba magana kenan faman ga tasala ba'da sala la kunu gusulan juma'a wanda ya wanka ranar juma'a bayan sallah wannan ba a ce yayi wankan juma'a ya wankan shi da kura wala yu'tabar fa'iluhu asi ati bima umar bihi ba ɗaukan wanda ya wanka bayan juma'a ba ɗaukan shi wanda ya yi abin da aka mai umarni na wanka bai ba bai bi umarni da aka mishi ba a mai umarni wanka na juma'a to bai ba li hadisi bin umar radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ka ji hadisin zai kawo shi da kanshi yace dalilin hadisin ibn umar radiyallahu anhuma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza jaa ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil kaji ya ce annan salasan ya ce idan ɗayanku zai zo juma'a faliyaga tasir mai umarni ne ko ya yi wanka kan magana ya su hujja a kan wajibcin wanka kenan kan kuma annabi ya rataye wankan da juma'a in ta ce yabar juma'a kuma an ce ilar juma'a zaka zo juma'a kenan magana kenan rahul jama'a wa li muslim duka wannan sun kashi kenan imam ahmad buhari muslim duka wannan shidda sun kawo shi ko bakwai zamu ce amma musulun ya ƙara lafazin musulun idza arada ahadukum an ya'ti al-juma falyaqtasil nan ce ce idza ja'a kiran annabi ce in ɗayan ku iya nihin za shi juma'a falyaqtasil yayi wanka da bici waka da haka ibn abdul bar al-ijma' ala zalik kuma wannan magana ta ayi wanka kai lokacin wanka yana huta daga kare sallah ina bar ta ijma'in malamai ne ilmarin da ake ɗaukar shi malami dai kinan babu wanda ya saba man wannan maganar wanda ya ba da dama tun da an ce yau mu juma'a ko bayan asar kai wanka na juma'a yayi ko bayan juma'a wannan ijma'i na al'umma akan sun yarda magabata duka magabata wanda ake kawo hujja da maganar su sun yarda in dai ran juma'a aka ta juma'a kai wankan juma'a ba to wankan juma'a ba baka yi shi ba baka ba wannan kan ba ka bi tuka wannan kan ba in dai wankan juma'a ne ana shi na kan juma'a magana kenan ko wannan ijma'i na duma kan wanda ya kama maza ba kaza ko shafi'a ce ko sabani ne babu sabani na magabata akan iya karewa da kare sallah sai gusulul gusulul idain kuma sai wanka na idi muka ce tambayoyi ba ta karatun na maza ne me ha wannan shi bayanin da muka yi a baya ne da aka yi maganar wannan magana ta hafiz bin hajar iya magana a masu cewa mustahabbi yace ko masu cewa mustahabbin ne sun yarda in akwai wari a tare da kai saboda akwai cutar da mutane a nan bai halitta ka zo dole kai wanka wani ya karanta da kake nan ba a so a zo masallaci ɗan wa ba juma ba haka ma misali da muke cewa duk wanda ya ci tahoron nuwa ko albasa kai zo masallaci haka nan sallallahu alaihi wasallam nan ruwa ta kore mana cikin abin bazan yake cewa me zai hana ɗayan ku a ce yana da kaya biyu ɗaya na aiki ɗaya na sallah ɗan wannan wa zama zama misali yanzu masu aikin aikin wahala aiki na wahala kowa sai irin ka aiki da dukkanin wahala ka yi zuwa ka yi dako dole kai wari dole nake baligi ne kana wari wani ma jikin na shi ma kayan ma da dauda zai zo ya shiga sau akwai cutarwa annan salasar ke cewa mala'iku ma na cutuwa da abin da cutar da mutane sai da biya hana zuwa masallacin mutu albasa ko tauron ruwa an ce da sai ka magana mutum har mutum ya taba iya warin taba shi masallaci duk wanda kai kai baka jin warin ta duk wanda bishin taba an ga musan shi kana damun shi damun shi kake gaskiya bai halitta mutum da abin da yake dokar ko balle ka zo kuma kana wari ken da kuma asalin ma ruwa ko ruwa ta jika ma asalin ma maganan wankan zawwa masallaci cikin nishaɗi cikin kamshi a ji ba zuwa da wari ba kamar zama sallah ta juma'a haka nan manuwa ta wankan ita ce damin zawa proper zawa a tsabce ma ka zo daga wani aiki ka zo da kayan aiki ka zo shiga sau dan wani lokaci wani aka wani magana ya ka hayo shi wai shi kuma iya aiki ne na garage he ya zo da ka garage in yi dusu jira wallahi kana ga bakin su aka abu wallahi yanda yake aiki haka zai shigo aka yi magana zai ta faɗa wa ba kyauta ba kyauta ba masallaci annabi ce kai kaya biyu haka matsala ce za ɗayan ku kaya biyu na mina da na aiki shi da na sallah ka ga annabi kan tada muke nan wani zo da kayan aiki iya wari ya yi bakin kirin ga zo kana goga mutane kana wari annabi ya hana gaskiya mutum amma yanzu amma in kana zashi gidan shi shi ya fura baki ara ta ta hurin hira kayan hudda sai wani zashi shi gida wani shi wani hirar shi eh hudda ya wanka fura fura to kai ta wurin hirar shi wa amma masallaci yanzu a zo ko kai magana a ce ba kyauta ba gaskiya ba gaskiya gaskiya abu sai gaskiya ce duk wanda ya san iya aikin wahala to manzo Allah manzo Allah ce ba ra'ayi bane ba fiki bace ba ba fiki ba manzo fiki bace ba fiki bace ba manzo Allah ce duk mai aiki yazo da yayi kayan biyu kai kayan aiki kai kayan sallah haka nan sanar da ce ko balle maganar za ka so cikin masallaci za ka cutar da mutane bai dace ba kai ko a gida ko a gida an sa kaya na lata ku zuwa dukkan masjid me ma wannan aya ka tukar wajen malaman magabata an ce ana sa sa kaya masu kyau wurin sallah Umar bin Khattab ya ba wani yaron shi kaya sabbi masu kyau idan ko kai sallah cikin wasu kada masu da to ina ka da maka wannan masu kyau zaka sai da kaya nan wani abu ina ana san ibada cikin kyakkyawan hali ko a gidanka balle a masallaci ya kawo duk masu yi suna ji duk mai aikin wahala sunna ce ba ra'ayi bane ba ko a gidanka sa kaya masu kyau ga sallah kuma lokacin ka zo masallaci ka cutar da mutane da mala'iku don malaku duk annabi basan wari basan wari malaku ma basan wari shi sai ka annabi zama hatta magana ke magana in ba dan baka tsanta yin asawaki annabi ce wajibi ne kai asawaki me yasa asawaki san wani baki da yawa ko da an ku sujira shi kaman ka tashi don da biya asawaki sai ku sujira ma hada Allah Allah ke ta da sujira duk wani shi da me ku ku sani ma wannan ba abin nan yi warin baki ya ci wannan ya ci wannan kun babu wankewa shi da yake umarni annabi da so ki kullun cikin sheki ta hanyar zamanin ma kaman bakin shi ma na da shi ce goge aiki shi kenan sallah gidan ayin wala musulunci addini mai tsabta bai san kalamta gaskiya ana san ana san ruhi cikin nutsuwa sa tarari a yau haka ake bukata cikin nishadi sunna ce annabi sa a masallaci sa tarari a masallaci tarari sunna ce sa tarari a masallaci annabi ya umarni ayi sa tarari a gyara rashin kamshi bidadi lahiya kana nuhashi cikin nishadi kana kana kawo cikar kan gaba kana wajibi ya kamata ne amin a takaice kenan magana ta kenan wankan juma lazim ana so a yi shi saboda wannan ruhi na musuluncin tsafta sa sabili magana sabili kuma wannan cikin wanka tsafta ce duka wanki dauda ce Allah man ba ta san abin da wajibi ce wajibi sa sabili shi da wanki aka ce wanka shi ne wajibi ai ana hudda dauda ko da ba sabili wannan lokaci ko ka sa amma tun annabi umarni a sa turare ka zaka kwata kamshi ta yawan ka sa turare annabi ce ko wani wani kai mai ce wayu dahin ka sa mai ta ka shafa mai annabi ta ruwaya ta kawo kai wanka ka sa mai ka sa turare ce ka zo masallaci haka nan masallaci haka ana bukata kamshi kenan an ku har zaman to warin bai huta ta ta sabili kai nan dole sa sabulin dan ka wancan warin in su warin da bai huta ta sabili kai ta sabulin da an huta wancan warin dan shine shine manhu abu kudda wannan warin da yake tare da kai akwai abin da bai huta ta sabulin kan yasa sabon da a wanke shi kai kace haka kai hoji kai hoji kace haka yi ba haka ke ni kai haka ke ni kai Kare lafiya.
ga shi ba kai gini ba ka kare fasara shi ba ka bai gini kare shi magana daban mun yi bayani ko da wankan juma babu laihi misali yanzu na zo da sabili a jikina balle an zame ko famfo ina ya buka sabili in wanke da kyau kuma sa ruwan daure cikin wankan ne matsala bace ba na matsala komi sai sabili in wanke kuma zuba ruwa wanke gaba daya na wanke na na na wanke da sabili na wanke su ba matsala bace ba balle ga sabili ga su ga su sahani ne kaga a cikin ba sabilin ko kuma ka sabanin saba ba sabanin komi ina yi wanke ya sabilin kuma ka ruwa in wankan gaba daya in wanke ba matsala bace ba a shari'a bayan mun karanta magana hukuncin ruwa ko ba lahi bane ba sai annabi ke cewa ma wajibi a sa ru a sa sabili a wanka na gawa dan a wanke da kyau ba lahi bane a sa sabili an wanke kuma a sa a wanke gaba daya amin sai yace ghuslul idain sai magana ta wanka na idi guda biyu sallar azumi da sallar layya istihabbul istihabbul ulama al-ghusl al-idain malamai sun so akan yin wanka na idi guda biyu dan a musulunci idi biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa cikin sunan abi daud yace yawa mutanen madina nazo na same ku da rana guda biyu da kuke sallah na jahiliya al abdullakum allahu bihima khairan minhuma ce yau mun idil adha idil fitar ya ce na sami kuna da rana biyu ku sallah a jahiliya amma Allah ya canza muku wannan rana da kuke idi na jahiliya da wasu rana guda biyu wanda wannan sun yi alkhairi a kan wancan naku shi ne idi na layya da idin azumi wannan su ne idi a musulun ce idi su ne idi musulun shi ne sallah da sunan idi layya ce da azumi babu da uku a cikin musulunci duka kwallo ta wani addini kaba ba da ba zagar babu da sallah ba nan ba to wannan idin maganar wanka a ranar idi sai ya ce duk da mustahabi ne dan ganin manuwa ta tsabata ranar sallah ce wannan shine kuma mustahabi ne amma bai da wani hadisi dalili da zai kawo hujja karara akan shi shine yace maka walam ya'ti fi dhalika hadithun sahih hadisi ingantacce bai zo ba akan magana ta wanka ranar idi ƙarfi fadar munir a hadisun gusulun idani da ifa da suka zo akan umarni na wankan idi guda biyu duka mana masu rauni ne amma wafiya asarun ana sahabatu jayida amma ko asar daga sahabai wanda suna da kyawu wajen ɗan kawo hujja da su wanda akan mustahabbanci haka albarin ke tabbatar da cewa lalle an samu sahabbai inganta wasu nan ga wasu musu wanka abin an san dai abin wanda yake dai suna yi wasu musu yi na shi da babu nasi karara wanda yake wajibi na takaice Allah sai ya ce gusul man ghassala mayitan wanka na mustahabi wanka na wanda ya wanke mamaci yustahabu liman ghassala mayitan an yagtasil inda kathir min ahli ilm yace an so ga duk wanda ya wa mamaci wanka kiran duk wanda ya wanke mamaci an so ya wanka wannan mustahabancin wanka ga duk wanda yake mamaci wajen da yawa daga cikin ahlul ilm sun yi wannan magana da hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتودع رواه أحمد وأصحاب السنن وغيره annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghassala maytan falyaghtasil duk wanda ya wanke mamaci shi ma falyaghtasil ya wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda ya ɗauki mamaci yayi arwalla doka arwala wanka kai wanka yace wannan ruwa ce ta Imam Ahmad haka asabu sunan kenan irin su Abu Dawud Tirmidhi sai Ibn Majah sun karo da wani wayannan amma ce waqatana al-a'immatu fi hadha al-hadith malamai sun yi suka akan wannan hadisi na umarni ga duk wanda ya yi ma mamaci wanka ya yi wanka wanda ya dauke shi ya arwala malamai sun yi suka kan wannan hadisi قال علي بن مديني وأحمد بن منذر والرافعي وغيرهم لم يصح لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيئا malamai ba su inganta ba wata ruwaya kan wannan mas'ala ta wanka in an ɗoki mamaci an wanke mamaci ko aka ɗoki a wala babu ruwa da ta inganta akan haka wani malaman haka suka hodi Ali ibn Madini Imam Ahmad da Ibn Munzir Rafi amma ce lakin Al-Hafiz ibn Hajar qal fi hadisina hadha wannan hadisi namu wanda wannan suke cewa babu wanda ya inganta shi ita kad hasanahu tirmizi wa sahahu ibn hibban yace imam tirmizi ya kyautata shi haka ibn hibban ya inganta shi ita wa huwa bi kathatu turki aqalla hawali an yakuna hasana karancin yanda yake da yawan hanyoyin hadisin karancin matsayin shi a bashi daraja ta hadisin hasan yace fa inkarin nawawi ala tirmizi tasinahu mu'taridun imam tirmizi da ya inkarin imam an-nawawi da yawa tirmizi inkarin yace hadisin hasan yace mu'taradun wata magana ce za a bujuro mata ma'ana a cikar manzo a tinkare ta kiran babu mun aba kan ana ibujuro mata ba bane ba za mu kauya kan shi da yace bai yadda ba qala zahabi turqu hadha alhadith aqwa min iddat ahadith tajib ya fuqaha yace wannan hadisin na an aka doke mamaci ayi arwala aka mai wanka ka ayi wanka i hanyoyin hadisin suna da ƙarhin da sihi da yawa daga hadisan da malaman fiƙi suka kawo hujja da su muna da yana da hanyoyi da sihi wancan hadisan ma yau ƙarhi ce don haka wal'amur fil hadis mahamudun allah nadar da aka umarni nan an ɗauka kenan ya tabbata wani albanin mawalla ke cewa tabbas hadisi yana da hanyoyi wanda sun kai akan hujja da su akan tabbacin ruwaya ta ɗauka wanka aka mace wanka da arwalla amma duka dai akan istibabi ne me zai da ka dalilin ga dalilin shi yace me yasa suka ce mustabi ne لما روي عن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل yace sahabbai halinsu yace mukan yi wanke mamaci a cikinmu akwai wanda idan ya yi wanke mamaci ya wanka akwai kuma wanda bai wanka shi na bayan kicewa shi ma shi na yi na jakawa ke wani ya kwanta ma kenan akwai wankan amma ba dole bane wasu na wasu basa yi kenan wanda ya wanka ya yi wanda bai ba ta dole ya wanka magana kenan amma su balle su kan misali a yanzu ka je mor ka yi wankan mamaci ka zama gida kai ina aka samu zuciya kai ban kuje kun yi wanka ga aiki zai ban koyawa ma gaskiya yanzu a ce kun je kun yi wanka ma ya ko aiki da yawa amma yayi idan ayi aiban da kai alama ai sallaban da kai yace bayan haka ce walamma ghasalat asma bint umays zawjaha abubakar abubakar siddiq radiyallahu anhu حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد شديد البرد وأنا سائمة فهل علي من غسل فقالوا لا رواه مالك abinda cikin bayan wancan dalilai ne suka ce lokacin asma bintu umais asma bintu umais mata abubakar siddiq ce asali matar jafar ce shi ne aka ce mata manya sama mata manya ba matar jafar ce da ya shahada a mota abubakar siddiq ya arme ta abubakar da ya mutu sai da na ali arme ta ya ce wata rana ta aihu da abubakar ta aihu da ali ta aihu da jafar aka zo da ɗiyan abubakar da ɗiyan Ali ɗin Jafar ake rigima. Kasan yaro kun shi uban shi uban kowa. An da yawa ka duk yaro uban shi uban kowa. Bai shi uban kurin uban shi na uban shi aka ba wannan abu kun shi uban shi ya na kowa. Kowa haka ke ji yaro da ke san uban uban shi sani. Sai ɗiyan Abubakar na Jafar kowa yake cewa baban shi hannun wani baban na yana ka baban na kowa ya ji baban shi ana rigima. Kowa ya ji uban shi hannun wani. sai Ali ya zamane ya ce sai ce asma to da ba musu gadama tunda ki duka mazan ki ne uba wa na wai sani ke da ba musu gadama ana gadama da wanda ya abu gadama da Jafar ne shi kun gani ba Jafar ai wan Ali ne Jafar wan Ali ne kai tsaye to ana gadama da ɗayan Jafar da ɗayan Abubakar sun ci kowace to ga musu da ba musu gadama na na na waye wani ita ce aini ban taba gaba wani cikin kula cikin cikin lattijawan ƙurshe ban dauka Abubakar Siddiq ba kuma cikin matasa na ƙwarai ban gaba kamar jafar ya ce lakin yi hankali da haka ba cika ne da ke suka matsala da cika da zan ja daya ai zara an ba uban kowa matsayin shi shi wani cikin latijawa ba kamar shi cikin ƙwarai ba ta gaba kamar abubakar wajen cikin latijawan ƙwarai shi kuma wajen matasan ƙwarai ba ta gaba kamar jafar shi ke nan gara rabar gewa wacce mai hikima asma bin tu'mis to nan da abin kisa da suka ka anan suka ce ولما غسلت اسماء بنت امس زوجها ابو بكر الصديق لوتن اسماء تونكي مجنت ابو بكر الصديق رضي الله عنها لوتن الله mai cikawa anta ta mai wanka to bayan ta mai wanka fa kharajat ta huto waje fa sa'alat man hadara min hajji ta tambaye muhajirai suke nan tace musu to ni gani in hada yawm shadid bad yau dai kuma ko tsannin sanyi kuma ana sami ina cikin kuma azumi kenan tana dajen sanyi na magana wanka da ta wanke mijinta sai ta ce fahala alayya min gusul faqadula ta ce shin wanka ya zama wajibi a kaina suka ce mata a'a rahon malik malik ya rutu da wannan ruwaya amma cikin taƙiƙi da wannan salim ya mishi hata albani da maula cikin tamamin minna sun ce wannan asarkin wannan kisa ba ta da inganci na yin hakakin da asama ta yi da labarin wannan akanta ba ta da inganci akan wannan labarin na ta tambaye muhajirai shi albani ke ce a kaddara ma ta inganta ya ce iya tabbatar ma da ƙarhin wankan cewa sanyi ne kenan darura ta hana ta yi wankan sun haɗauke mata wanka saboda tsananin sanyi ya ce kaga nan ma dai kenan akwai an kace wanda zai zama ƙarfi zai zama ƙarfi na ta kace kwanan kuma dai wancan abin da ya gabata na hadis ibn umar kuma shi ya inganta na akwai wankan amma ba wajibi bane wanda yayi yayi daidai wanda biyu bai lahi ba kun shi magana kwanan sai ghusulul ihram magana wanka in za a doki aikin haji za a doki niyya ta aikin haji yace yundabul ghusl liman arada an yahrum bi hajjin aw umra inda al-jamhur suka ce shi ma nan an so in kun diba duk wannan manganu musulmi mu arda malamai ba akan magana magana ko dai mai rigima ta juma'a ce amma wankan idi wankan wankan wanda yake mamaci wankan harama da shiga maka dole kowa an yarda malamai ba sabani ba rigima kan cewa musabai ne magana wanda ke da rigima na farko na juma'a ne ke magana nan ma kenan cikin wanka wanda yake mustahabi ne wanka na ɗaukar niyya ta aikin haji na al-ihram kasan mu ta mu ce ihrami mun ka ɗauka muke kayan shine ihrami na kayan sa wannan kayan ne kwaran ihrami ba babu kaya ihrami sunan niyya ce ta ɗaukar aikin haji ba kaya ba mu amma ɗauka muke kayan ne harami na ihrami na wannan kaya ne dan salama kayan shi ne ne da kullun ba su da bambane ba daman shi ba annabi sa ba saba annabi sa wando ba annabi ba sama ba sama ruwa ingantatta ne ba sa wando shi kudin izar ne da rida abin da aka samu kudin an samu ya saye wando an samu ruwa ya saye wando amma da ruwa ya sa amma an samu ya sa sai ka wasu a wajen wasu kudin san ba sa wando kudin ya dai kudin izar kudin akwai wasu bale mutane yamma na gina sun sai kudin wando kudin amma annabi ya halitta ana sawa ya tabbata kuma shi ma su shi ne kan tabbata yin halitta yin kura shi ne magana kura to nan magana kenan sa wannan yin wanka in za ka ɗauki niyya ta aikin hajji ko umara shi zai ce maka yana yun da bulgusun liman arada an yi hannun bi hajji a umarta an so a yi wanka ga wanda yake niyin harami na umar na hajji ko umara a wajen jamhurin malamai da hadisin zaid bin sabit annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li hilalihi wa katasal shi zai bin sabit ya gane wasu salama ta jarrada kamar ya hudda kayan shi dan ɗaukar lihilali dan ɗaukar niyya ta talbiya da baika wa ta sala yayin wanka to mana rawad daru qudni wal bayhaqi wa tirmizi wa sanahu amma wa da'afu al-uqayli ya ce hadisin yana da matsala wajen inganci gaskiyar magana amma shi albani ya ce duk da na ya ce da ifi ne amma ruwaye tana da asar tana hanyoyin da hadisi ne hasar duk da shi na kwai lace da ifi ne kinnan albani ya ba da goyon magana magana turmusi hadisi ne hasar ta hanyoyin da yake da shi na yin wanka na ya wanka kuna amma maka cewa wajibi wani ma ya wanka tabbas sai ya gusur dukkan maka wanka wajen shiga maka yustahabu liman arada kullu makkah an yaktasir an so ga wanda zai shiga makka an so yayi wanka me yasa nima ruya ni ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana la yaqdim makkah illa bata bi ditwa hatta asbih thumma yadkhulu makkah nahara an san abdullah ibn umar bai zawa makka duk inda zai zo makka bai zawa makka sai ya kana azitwa wani wurin sananne in garin Allah ya waye ya shiga maka da rana wani abin da yake waye zukuru annabi sallallahu alaihi wasallam annabi haka annabi annabi ma ya haka nan ya zo shiga maka ya tsaya ya fada zituwa kuma ya shiga maka da rana shi shi ma ke haka nan wannan riwayar bukhari da muslim na annabi yana kwana zituwa sallallahu alaihi wasallam wannan lafazin muslim ne wa qala ibn munzir al-ightisal inda dukul makkah mustahabun ibn munzir ke cewa wanka na shiga maka mustahabi ne inda jami'in ulama dukkan malamai ba mai cewa wajibi ne ko kaza ka ne kowa da mustahabi ne walaysa fi tarkihi indahum fidya ba wata fidya dan kabarin ka shiga maka wa qala akasarum juz'an wudu mun yi malamin suke cewa an ga ulama ta isa in wannan mas'ala ce ada anzu ka san ma shigo maka tada yanzu ka zo maka wuce miƙatin ma cikin maka kike yanzu kuma yanzu an shigo da kai a cikin mota baka da maka tsaya ma da ka san aka an ba ma da maka tsaya nan ka tsaya haba yanzu ka kawo hanyar daga madina ko daga jidda ce ka tsaya wani kwana ka kwana gida ba gidan ku ba san daga kwana za a raka ma bai yawa ka baka dama zai mu a yanzu baka dama tsaya wani wuri da baka iko baka ikon kanka ba ma wurin kwana yanzu da dama dai ba wajibi ne ba wallahi sa matsala dama mustahabbi ne ba wajibi ne a yanzu kuma bai yiwa ma ka samu dama wurin kwana baka da lokaci rana ko dare kai ka ce ka kwana gurub gurub ce tsari ne bai yiwa wani tsaya kullum ka wuce kullum ba ma dama ka tsaya baka ma dama tsaya baka dama hana ka zai an zo ko da wajibi ne ya ce da ruwa ta zo da baka yi ba ko da an ce wajibi ne ma an zube yiwa bale da dama mustahabi ne ba matsala dan ka bar shi sai ghuslul quf bi arfa ghuslul quf bi arfa wanka na wanda kamar na arfa an sa arfa shi ma mustahabi ne ayi wanka in ka samu yundabul ghusl liman arada alquf bi arfati alhajj an so ayi wanka ga wanda zai tsaya a ranar arfa na haji an so wanka an samu dama wanka لما رواه مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإهرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولقوف أشهد عرفة أن سامو ابن عمر شي حق هيكي إن زي إهرام إن زي نية أي حاجي ينا وانكا إن زي شغا مكة ينا وانكا إن زي زي عرفة ينا وانكا إن شي زكي مستحبي ني غنن أيكن عبد الله بن عمر ني وأنسان شي أمسان شي دبل سنة شي نكور مغانا تا zaman shi mustabi yan wanda sun a takaice wanka da ya jero guda shidda ka gaba ɗaya dai wannan ɗaya ne mai saɓani na horko da ya kawo na juma'a amma duka sauran nau'i ne na wanda ya wanke mamaci na harama na shiga maka na tsayuwar fa wannan babu saɓani ko an yarda kowa san ba saɓani ba da gima a kansu mustahabbai ne ɗaya ne yake da dalilai kuma karanta dai dalilin mahi ƙari wanka na juma'a inda ba ta larura mutum kai bar shi alƙashin umarta mazan ya umarni a yi wanka na juma'a haƙƙi na kamsa wanka na juma'a kuma da juma'a mai magana ce wankan juma'a yana farawa daga ketowa alfijir in dai alfijir ta keto ran juma'a kai wankan juma'a ka sabke wannan farilla ka ba wannan umarni da aka maka na yin wanka ranar juma'a kuma ga wanda bai yi shi ba baka ce bayan juma'a ma zai wanka wani juma'a ce a wani ijma'i ne mun ce ijma'i ne magabata ba sa sabani duk wanda ya bar wanka ranar juma'a har aka kare sallah ya ba umarni da aka mishi babu wankan juma'a bayan juma'a kana kanka dai kwara ma baka ba umarni da aka maka ba ne kamata mu tsaya sai magana kuma ta rukunin wankan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
in na da ne yanzu na zamani ba da ra'ayi